أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci, wannan rana sha uku ga watan tara 2023, a yau ran laraba rana ne da za mu haɗa wato taura biyu mu haɗa a cikin bakinmu, wa min dunihima jannata ne, yau muna tare ne da gwanayen alkur'ani bayan kasancewar kuma za mu ɗan kawo karatun da muka saba na nujumul huda domin samun albarkacin ziyaransu da kuma albarkacin hira cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga harshe wanda ya san manzon Allah Maulan Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a kamar yadda kowa masu duba suke kallon fusakanmu a wannan waje akwai fuskoki wanda kowa idan ya kalle su ba su bukatar bayani fuskoki ne na gwanayen alkur'ani mai girma daga garin kakanninmu garinmu kuma Maiduguri, domin a gari ne na Alƙur'ani wanda kai da gani ka san ba bayani. Daga an kalli wannan ka ce daga Maiduguri ne kai ka san cewa wato alhamdulillahi ga sima na Alƙur'ani ta bayyana bulu-bulu. Duk da ba ni nake so na gabatar da baki ba a tare da su ko in ce tare da ni akwai babban haziƙin malami kuma wanda kowa wato in ka gan shi ka gan mu kawai. duk yanda yake muna wajen wato a Sheikh Burhanuddin Ibn Maulana Sheikh Aminu Malam Goji wanda alhamdulillah kullum cikin ɗawainiya ake to kuma yau gashi an kasance ana tare kullum muna mararin mu ganku a wannan waje to yau gashi sun taso sun mana ziyara lillahi fillahi ilallahi ba abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku da alkhairi yanda kuka zo lafiya Allah mai da ku lafiya abu na farko yanda Barnabas mu zai kasance zan mika abin magana zuwa ga Sheikh Burhanuddin. Sheikh Burhanuddin zai gabatar mana da wa'innan zakakuran malamai wanda suke makaranta Alƙur'ani, sannan kuma za mu nemi albarkacin Alƙur'ani daga bakin su, ko da ɗan ayoyi ne za a karanta mana ma'ana daga cikin wa'inda suke gajeru, daga cikin surori ko kuma daga cikin ayoyi wanda za mu samu domin mu samu fa'ida da Alƙur'ani, sannan kuma sai mu dan nemi abin da zamu yi na karatu dan kaɗan na minti goma Bishop Burhan din ya mana taliki sai mu rufe karatun amma kafin nan zan gabatar da al-Imam Shafi'i Hadarati wanda yake makarancin diwani na Maulana Musho Ibrahim idan har aka gabatar da su bakin namu zai maraba da su da diwani na minti uku insha Allah sannan kuma sai mu daura akan inda muka tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu manta yana faɗin cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا خفتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده ونزلت عليهم الملائكة manzo Allah ya ce wasu jama'a ba su taba haduwa a wani daki daga cikin dakin ubangiji ba waju ilati al ardu masjidan tahura ko ina masallaci ne manzo Allah ya ce idan aka taru din kuma yaqra'una yaqra'una kitaballah a taro ana karanta alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum a mai da alkur'anin abin mudarasa wajen fahimta da kuma karantawa da ɗaukan amfanin abin da ke cikin alkur'ani manzo Allah ce illa haffathumur rahma ko kuma illa nazalat alaihimul mala'ika sai mala'iku sun sauka a gare su sannan kuma rahma zai lullube su sannan kuma nutsuwa Allah zai sanya musu a cikin zuciyansu kuma Allah subhanahu wataala zai ce wa'innan wato a wa'innan julasa'ur rahmani mun zauna ne a fadan ubangiji a hadaran ubangiji muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka ma wa'annan manyan gwanaye da alkhairi kuma abinda zamu ji daga gare su na alqur'ani ya kara mana imani insha Allah ina kaddamar da babban malamin nan Sheikh Burhanuddin wanda sananne ne shi ba sai na bayani akan sa ba ya gabatar mana da wa'annan manyan gwanaye insha Allah na'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم a ‘yan uwa da suke tare da mu a wannan wato
shafi namu mai albarka ta saidi wato Sheikh Muhammad Nasir ibn Maulana Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa Bauchi Allah ya kara masa rahama a nan da kuke ganin mu a cikin shafin nan na Sheikh Muhammad Nasir wato Nasirul Islami wanda mukan masa laƙani da Nasirul Islami wal Muslimina sabila da sunan nan nasa ta yi tasiri gare shi cikin halayyansa da kuma irin baiwan da Allah ya masa. ‘Yan uwa da suke tare da mu a nan muna cikin halara ta Maulan Mushahadu Musa ta faɓalewa Allah ya ƙara masa rama Bauchi, kuma a tare da mu nan gwanaye kamar yadda shi Muhammad Nasir ya faɗa sun zo daga garin Borno wato ba don komai ba don ziyara don Allah don kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukansu sun fito ne daga makarantar Shehu Tijani daga kuma failan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu daga dama kamar mu da muke zauna nan daga dama akwai gwani malam Muhammad gashi nan mai faran gariya din nan wannan gwanin alkur'ani ne kuma za mu ji wasu ayoyi daga bakinsa a tsakiya akwai gwani malam ibrahim shi ma gwanin alkur'ani ne yawa ya ga gwani na farko yawa ga gwani na biyu wanda shi ma man nasir ya gwada shi ne gwani ibrahim mai sunan sahibul faila kenan radiyallahu anhu sannan ga kuma babanmu kuma malaminmu shi ne gwani shatima eh gwani shatima eh tafara kenan ga shi shashati mutum mai duguri namu eh wanda su ne muke kallo sannan a tsakiya kuma ga shi ai da ka ga hulansa kai ka san shi ne wanda wanda ya kama wato albani din nan na saudiya a shahararren shafin nan na sarki zaki wanda kuma duk duniyan wajiyawa aka gagara karɓansa abun mamaki ya shehu ibrahim allah ya saka masa da alkai shehu muhammad nasir ya fito kama gwani a imane ne albani kuma aka gagara karban sa har yau alhamdulillah to shehu muhammad nasir dama a gidansa muke shine rabbul manzil mai wannan masauki namu to ga gwani muhammad kuma wanda muke jere da shi wanda shi ma gwani ne na alqur'ani sun zo ziyarar mu tare kuma wannan ziyara tun kafin maulidi shehu tijjani da aka gabatar na ƙasa a ƙarƙashin jagoran maulan mu shehu ɗaya usman bauchi radiyallahu anhu gwani muhammad ya ce ta mun waya cewa in sanar da shehu muhammad nasir suna zuwa to wa ma ta shawo na illa in sha Allah sai yau din nan suka Allah ya bada iko suka zo kuma gobe za su wuce insha Allah to kamar yadda shehu muhammad nasir ya faɗa a da mu ji karatun Qur'ani a gurin su gwani aya uku uku muke so mu ji yi sabila da lokaci kuma da yadda muke yake gaban mu da muke so mu karasa sauran ziyara sannan kuma shi Muhammad Nasir zai dora karatun nan na Nujumul Huda na Maulan Musha Ibrahim ka san mu biyan da muke mu ƴaƴan annabi ne mu Muhammadawa ne eh sai haka mu bamu da abin da ya wuce annabi kamar yadda shehu ya ce wa maliya ko ba gaira wa maliya yawa wa fi ja'izatil gairi maliya margab yawa sai haka to mu bamu da kowa da ya wuce annabi Muhammad to gwani a damu ji ayin Qur'ani ta ba mu gwani Muhammad aya uku
السلام عليكم rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku yi hakuri ban maji hausa ne sai hakuri za ku yi mun mana jin dama barbarci ne mu almajirin shi abubakar almiskin radiyallahu anhu wa ardahu anna bihi amin kuma akwai hadimin shi sayyidi babagana ali alkenemi radiyallahu anhu kuma shine murabbina dama ban sa wanda zan gaya muku ma ba zan yi karatun ne kawai ko aya biyu din alhamdulillah ya hata da wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأظلمت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم بها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم
الحمد لله السلام عليكم na wani ko alhamdulillah kana kallah magana zuwan da muka yi na ganinka kuma Allah ya sa in je in ga Sheikh Junaidu da Sheikh Abubakar Allah ya sa in gamsu ganin su zan ya yi shari ma kawai za mu tabarruki ne ko kadan mu haka na maka makalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت نذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبه له يسبه له فيها بالغدو ونصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم
نعم تفضل a yi ma hausa ya manani ne masu kuli kuli na kwanu masu ba ga karakam ga karakam a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim qalu annumin laka wa tabaka darzabun wala ma ilmi bima kan ya'malun إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إننا إلى نذر مبين قال لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي قال ربي أن قال ربي قال ربي إنا كهم يكذبون فأتى بينهم وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين صدق الله العظيم الحمد لله لا شك لا شك غني
بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما قصبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخشانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الله أكبر.
أكبر النبي الكريم الحمد لله
to Allahu akbar wato a wallahi da ake karanta Qur'ani sai muke ji duk zuciyarmu yana buɗuwa kuma duk zuciyar da za a karanta alƙur'ani bai ji daɗi ba to wannan zuciyar akwai rashin lafiya musamman kuma karatu irin na wa'inda da ka ji ka san an yi karatu ne don neman yardan Allah wanda wato Allah dama ya faɗa sun ma'aurasunan kitabin lazi na tsafaina min ibadina. Minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktafid. Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Allah ya ce kuma zalika huwa al-fadl al-kabir. Wannan kace gaba da Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha yahallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu- wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. wato za su je Allah yana nuna girman abin. Gaskiya ba mu san me za mu faɗa ba, wanda ma so a ce mu shekara zuwa wani shekara kafin kuma kullum mu zauna ku karanta mana alƙur'ani. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. To kun karanta mana alƙur'ani muna so muku tukuici da yaban Annabi Muhammad. Muna so a yi muku tukuici da yaban manzon Allah. domin babu wani abin da bayan alkur'ani mutum zai ji shi ya ƙara jin nishaɗi fiye da yaban annabi Muhammad. Domin yaban annabi Muhammad sallama yana matsala ma'ani zubda na ma'anin alkur'ani. Kuma muna so daga bakin wanda shi ma duk duniya ta sallama Qur'ani dai an san shi da shi shine Maulana Mushe Ibrahim. Yana cewa nahanul ula darasul kitaba wa sal kitaba wa nahnu ahlul hajj wal arkani. Shehu radiyallahu anhu Shehu Ibrahim yace mu in nan wasu suna magana akan mu ba san mu ba yace mu fa mu ne wa'inda suka karanta alqur'ani yace amma in kana musu ka tambaya alqur'ani da za ka tambaye qur'ani wa Shehu Ibrahim qur'ani za ta sanar da kai Shehu radiyallahu anhu makaranta alqur'ani wani yace min to qur'ani na magana ne nace to ake baka san larabci ba da ka ce was'alil qaryata ai was'al ahlal qaryati ne wasal ahlal qur'ani ne wasal ahlal kitabi ne yanzu ga gwanaye anan daga gwani zai magana gwani ibrahim ya ce to ai ni muridi ne ga baba gwani shi kuma baba gwani zai ce ni muridi ne da maulan mu shek shaki a shek almiskin shi kuma shek almiskin zai ce ni ko muridi ne ga maulan mu shehu ibrahim za ka ga kuma mazaje a cikin hadarin shehu ibrahim din shehu abul fath radiyallahu anhu shehu atiku radiyallahu anhu shehu mai hula shehu tijjani yan moto maulan mu shekar son bauchi maulan mu shehu aminu bakin kura maulan mu shekar ado musa sikir ibrahim salih wani wanda ka dinga ganin su maulan mu shehu muhammadu amin da ka ga shehunai ne birjik sai in ka faɗi kuma wayannan su ne ahalin qur'ani din fasalu ahalar dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati alhamdulillah to godin da muke yi, ah, imam shafi ka matso ka karanta mana nan da ka zo ka mana jiwani na minti uku a kamar yadda domin mu ƙara samun nishaɗi a zuciyarmu sai kuma mu karanta da hadisi biyu ba domin kuma maganganun manzon Allah din wanda aka aiko da alqur'ani masha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المقدر والتعرج بلا تاتي لنا بالزفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب يممت رسول الله داخل مقدسا عن الند والأعداد أصل المؤسسة رسول رسول وعصل الناس ماء وجندل فلا إنس في ذاك الزمان مؤنثا تدور في الأدوار تدور في الأدوار إذ كان واده تدور في الأدوار في كل حيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا وجاء بأمر الله يدعو مبشرا نذيرا شقورا ذاكيا ومقدسا أجله أقواما كفه عجلة ودلل قوما قد قلوا ودمسا ألا فاذكروا الصديق ثاني حبيبنا فقد أنفق الأموال أمر أنفسا واروي إلى ذكر السراج ملاذنا وذا أمر الفاروق من لن يوسوسا وصلت بذي النورين عثمان مادحا فقد بدد الأموال في الله منفسا وهب بوزير البدر باب علومه علي أبي السبطين ليس المقلتا بجاه رسول الله وصاب جملة فنفس كروبي نفس القرب نفسا صلاة وتسليم إله بقدره مع الآل والعفاب ممن تقدسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب أنيعا لإبراهيم لا خيل هلال بدا للناذرين الجماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأم نواله لأبدل عرض قل أبدل مرسل بعبدل يوما بسط بان كماله قد اكتر من كل الأوالم عفله كما اكتر وكيلا لذاك فئاله محمد مختار وآدم طيلة محمد يوما باصراق كساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم خلقي تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آنا منك زواله
عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرحام العقير وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامهم يكون عدو الشدة منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لق من فوق السماء خلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها خصت الأساب قرا وآله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله اللهم صل على سيدنا محمد عن فاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صنع جملاج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آليك غير دار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah saka alkhairi Allah saka alkhairi Ah, alhamdulillah mun saurari yabon annabi Muhammad daga bakin masanin manzan Allah walan shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda dukkanin masoya manzan Allah sun shaida cewa masoyin annabi ne hasali ma sun ce shugaba ne a cikin soyayyar manzan Allah kuma mun saurari karatun alqur'ani daga gwanaye masu certificate a makarantar alqur'ani ba certificate ne na yuyuyu ba sai da aka kwankwasa aka rubuta kuma aka tabbatar aka jaddada Allah ya saka da alkhairi Ah, kafin mu yi abin magana ga Shabbu Haliddin wanda shi ne zai mana miskul kitab kasancewar lokaci ya dan ja to a gurguje abinda zamu karanta yau ba wani karatu zamu yi ba abinda yau mana shine karatu kuma da ke dai manzon Allah baya kaɗan kuma bayi yawa. Duk yanda mutum ya samu manzan Allah, annabi sallallahu Alaihi wa sallama sai ya amfane shi. Komin ƙanƙantan abin da ka samu a hadaran manzan Allah, to wannan abin ba ƙarami ba ne babba ne ranar tashin alkiyama. Idan muka duba da tarihin al'imam al-Bukhari ya rawaita hadisi mu'allaki akan Abu Lahab. Abu Lahab ɗin nan shi ne kaɗai kafiri da aka saukar da sura sukutu a Qur'ani a kansa gabaki ɗayanta. Amma duk irin kafircin Fir'auna Allah bai sa an mai sura sukutun na Fir'auna ba. Duk kafircin Hama na Karuna ba a masa sura sukutun ba sai Abu Lahabi. Shi wanda aka saukar da tabbace da Abi Lahabin wa tab. Wanda wannan tabbace da ɗin ta gane shi har da matansa. Ummu Jamil. To amma ya taɓa yin murna so ɗaya da haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan murnan da yayi sai da yaga ta goma shi a ranar lahira bayan ya mutu kafiri wanda wannan kissan tana nan a cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari shi rawaita hadisi daga babban annabi Muhammad Abbas yace na zauna nayi mafarki na ga Abu Lahab a cikin wutan jahannam sai na tambaye shi ma haluka wani yanayi kake ciki a Balahabin sai ce halin da nake ciki kamar yadda kake gani mummunan hali ne illa annahu kana yukhaffafu anni fi kulli yawm al-ithnain sai dai durran litinin ana sauƙaƙa mini azaban da ake mini yace masa ana sauƙaƙa maka azaba durran litinin yace haka ne me yasa ake sauƙaƙa maka azaba ba da sada zumunta ba ba da kalman shahada ba ba da yawan sallah ba ba da azumi ba yace kawai li'itati bisuwaibatil aslamiyya indama basharatni bi wiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace na yanta sirtu na su batul aslamiyya lokacin da ta min albishir da cewa yar uwa matan dan uwana ta haifa mana da annabi Muhammad shekara 40 kafin aiko manzon Allah yayi murna so daya ya yanta baiwa sai gashi yana samun ladan wannan abin da yayi duk ranar litinin a cikin wutan jahannama ya kai ke ce kai wa amus min baini asbu'aini hataini ma'an ina tsotsar ruwa duk ran litinin a cikin wuta amma ina tsotsan ruwa wannan ruwan ina tsotsansa ne saboda albarkacin shan nonon da manzon Allah yayi na baiwarsa sallallahu alaihi wasallam wannan yana cewa ashe shi a hadarin manzon Allah duk abin da mutum ya samu bai kaɗan kuma duk abin da mutum ya samu bai yawa me ake nufi da abu yayi yawa ba za ka ce ni na yi wa manzon Allah salati miliyan miliyan ɗin da yin nan sun yi yawa ta yi an za a iya biya na misali yanzu yanzu misali wani ya kira ka za ka duba capacity sa ko kwangila ne akwai wanda in gwamnati baka za ka ce ba zan ba kana so ta karya kai me dalili ba za ta iya biyan ka ba shi kuma hadarin annabi Muhammadu duk irin abin da ka tara to wannan abin a kogin manzon Allah bai kai digo ba mulan mu shoti janar radiyallahu anhu kisan da zan rufe an tambaye shi akan matsalar ihda'us sawabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam daukan lada kai salati sawabi sala kai salati wa annabi sai ka ce wannan salatin hadiya ne ga annabi Muhammadu ya halatta shin kuma wannan abin zai amfani annabi Muhammadu ya halatta in yi salati in ce na yi wannan salatin Allah hadiya ga annabi kuma wannan salatin shin in ka ce ka yi hadiya ga annabi zai amfani manzo Allah Shehu Tijjani Zalami ya ce to amsa na farko shin cewa zai amfani annabi ya ce kwata-kwata wannan ba zai amfani manzan Allah ba. A'a annabi sallama ya cika daga duk abin da wani zai yi wai ya samar wa manzan Allah kusanci wajen Allah a'a Allah ya riga ya kusantar da shi tun kafin halitta. Na biyu cikin maganin halacci ya ce ya halatta hadisin Kabu ibn Uzra wanda an rawaita hadisin nan ingantaccen hadisi Imam Ahmad al-Imam Tirmidhi ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ina yawan yin salati ina yin addu'a kam aj'alu laka min salati nawa ne zan na yin salatin dan kai wannan shine ma'ana hadiya ga annabi yayi salatin nasa ne amma na yi ta ne in saka a cikin account ɗinka ya Rasulullahi manzo Allah yake cewa akwai alkhairi a cikin haka yace ya Rasulullahi dan sa maka rubu'i a rayuwa na zan kasa rayuwa na kashe hudu kullum zan yi da awa guda hudu takwas zan baka ya rasul awa shida kai zan baka manzo Allah ya ce alkhairi ne amma da zaka kara yace manzo Allah zan baka rabi yace kai in kai kokari ka iya bani salati rabi na rayuwanka yace kai kokari amma da zaka kara da yace manzo Allah aj'alu laka min salati kulliha dukkanin salatai na zan saka shi salati ne gare ka ya rasulullahi manzo Allah ya ce wallahi da zaka iya haka to da izan tukfa hammuka wa yukfaru dhanbuka daga wannan lokacin duk wani damuwa na Allah na duniya dai kai baka ciki balle na lahira duk zunubin ka an wanke shi domin ka ba wa manzon Allah hadiyar salatin ka wannan ne shi Burhan din yana ba mu wani kissa wai wani wanda bai san menene manzon Allah ba wai yace ku yanzu ke ku yi salati wa annabi sai ku ce Allah ba annabi ladan yace ba ku da wayo ba ku sallah da yanzu in an take ba ku ya za ku yi ni na manta menene karshen amsan nan wai yana tambaya wai ko yanzu ku tsaban wauta sai ku dauki ladan ku ba annabi to ku ya za ku yi shehu tijarar da lana yace to wani muku misali in ji shehu yace misalin wanda ya dauki kyautan salati ya ba manzon Allah yace misali ne na wani sarki gawurtaccen hamsakin sarki wanda ya mallaki tekun duniya sai ka taso daga gidanka ka ɗauko ɗugar ruwa. Shi kuma tekun duniya na ƙarƙashinsa. Sai ka zo da wannan ɗugar ruwan sai ka kawo masa. Sai ka ce wannan na kawo maka ne kyauta. Wannan ɗugar ruwan ya ƙari wannan sarkin? Bai ƙare shi ba. Kai kuma da ka kawo masa abin da za ka ɗeba ya gara ya ce maka to shi kenan je ka yabo tireloli biliyan ɗaya ka zo ka ɗeba. Shi ba zai ƙare ba. Ebo tirela biliyan ɗaya ka ɗeba. Wannan abin da ka ba wa manzan Allah kai ka ƙaru da shi manzan Allah bai ƙaru da shi. Shi sa duk abin da za ka yi kace manzan Allah na baka na yi sallah ladan a bawa manzan Allah na fila ne na gabatar a bawa manzan Allah na yi hadiyya kaza ba manzan Allah ka ba wa iyayenka kama ka ƙaru ka zama ɗan kirki balle wa Annabi Muhammadu. Saka ya Rasulullahi komai namu naka ne. rayuwarmu na annabi ne ba za mu yi asara ba yau a ce akan manzon Allah mun rasa rayuwarmu wani ya rasa rayuwarsa akan rogo wani ya rasa rayuwarsa akan ƙarfe wani ya rasa rayuwarsa akan mace mu yau din rayuwarmu tal rayuwarmu wai da mun ba da ita akan manzon Allah ba wai tsada ta yi ba a'a nasara muka samu Allah ya kara mana sun manzo Allah a Shab Burhanuddin zai rike mana wanda to hadisin da zamu karanta shine a wannan littafi duk da an ce to an ce dama maraba ne da bakin mu gwanaye da kuma a ci gaba da karatun mu na nujumul huda fi kawun nabiyina afdal man da ila Allah wa hada na maulan mu Ibrahim radiyallahu anhu a karatun da muka kwana karatu na goma sha uku mun tsaya a yanda manzo Allah yake kwatanta shi da kansa da annabawa domin kar wani yazo yana kokarin yayi misalin manzon Allah duk misalin ka ba za ka gane ba amma annabi sai yayi misali domin ya kusantar da hankalin mutum da za mu iya daukan saiki manzo Allah ce misali ne misalin annabawa misalin wani babban mutum ne ya gina gida ya iya kyautata gidan gidan ta ginu manzo Allah ce bayan ya kyautata gidan ta gama ginuwa sai ya bar wani waje da an bar bulo wawa keken bulo kuma wannan bulo din shi ya fuskar gidan manzo Allah ya ce duk wanda ya zo ya wuce ya tsaya ce kai ga gida har gida amma babu wajen bulo kaza da an da wannan ne gidan yayi da ya cika to kai la ilaha illallah ba fa wani mutum bane fa Allah ne fa mahalicci ubangijin da kasa ce tabarakallazi biyadihi almulku ubangijin da yana faɗin cewa shi ya kware a halitta fatabarakallahu ahsanul khaliqin amma fa Allah ne da da a ce Allah ya yi halitta kakaf bai halitta manzon Allah ba ya gama halitta kakaf bai fa halitta ne ba to misalin da za ta ka ina ma da Allah misalin ne la ilaha illallah kuma da Allah zai halitta kowane annabi ya turo kowane annabi duk girman annabi in dai ba manzon Allah to sai an yi kwaɗayin ina da annabi wannan manzon Allah ya bada misalin amma ta fita kes a ranar kiyama lokacin da Allah zai tara duk halittan har kwankwamai wanda ba a ganin su da wanda ake ganin su da wanda ake jin su da wanda ba a jin su sai sun taru har kiyashi sai manzo Allah ya matsa ya nuna muku to wannan bayanin za ta tabbata za a tashi a ce to fa Allah nan fa ya yi fushi a je wajen annabi Adamu ya ce ni ka ku haɗa ni da shi ni ma ta kai na nake Nuhu ya ce ban isa ba Isa ban isa ba kowa ya ce ban isa ba annabi ya zai mana saraha a saraha turaha ya ce ni fa ina ba ku shawara wannan abin da kuke neman ba wanda zai iya yi ce annabi muhammadu to kana tunanin da ba annabi muhammadu kuma to ranan wa zai iya yi ai da da haka da tsaya kawai sai a tsaya a haka in an tsaya a haka kuma kowa ya shiga azaba domin wannan tsayuwan ta ci azaban azaba yanzu kawai a tsaye da kai a yi ka tsiyaye balle wannan ran tsayuwa ne na gumi tsayuwa ne tashin hankali wannan Allah yana nuna mana ne cewa kwayan abin da Allah yake nufi mahallu nazarin layi shine annabi Muhammadu sallallahu to shehur dalano yake kawa wa nakala sahibul bahja me bahja ya kawo rawaina fi sahih bukhari an abi huraira wanda shehur dalano zai ci gaba na jawabi ne game da tsarkin nasaban manzon Allah duk annaba ne tsarkin nasaban annabi Muhammadu kuma ba wanda ya zo a zamani irin zamanin manzon Allah ba wanda yake da sahabbai irin sahabban annabi Muhammadu babu wanda yake da al'umma irin al'umman manzon Allah ba wanda yake da mata irin matan annabi Muhammadu ba mai ƴaƴa irin ƴaƴan annabi Muhammadu babu mai jama'a irin jama'an manzon Allah iyaye ma babu wanda yake da iyaye irin annabi Muhammadu duk irin tunanin da hankalinka zai baka akan mukami sai suna annabi takuri duk irin hankalinka yanda zai baka akan mukami sayyidina Abdullahi yakuri misalin mukamin sai suna Amina sai Abdullahi yanzu idan an zo ana maganin mata waye shugaban su sai suna Fadima alaihi salam jikanta ce la ilaha illallah idan ana maganin ƴaƴa matasa waye shugaban su sai na Hassan da Husaini jikanta ce jikokin sa ne idan ana maganin da cikakke la ilaha illallah waye wannan annabi Muhammadu ɗanta ne. To girmanta a wajen Allah, ita ba za a ce mata shugaban mata ba, ai giwa ce cire ta ake a lissafi. Ita ba maganan wai yanzu yanzu mahaifiyar annabi wani mukami za ka bata? Ya wuce mukamin mahaifiyar annabi ne? Manzo Allah a wani ruwaya, duk da ruwayan akwai magana kansa, manzo Allah ya ce wallahi da zan tsaye da sallah in ce Allahu akbar. ina gana da Allah ya ce in ji sai tuna ta ce ya Muhammad ya ce la qada'tu salata wa atabtuha in ji sai tuna Amina ta ce ya Muhammad ina sallah manzo Allah ce zan yanke sallan zan amsa wa sai tuna Amina in ce gani gani domin idan kai Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana akan ka kai ka yadda ka bi iyayenka shi ko manzo Allah kake ce a idantin din iyayensa wani irin tunani ne wannan daga cikin abin da yake kawo hankalin wa'inda yanzu suke barin musulunci ana nuna musu cewa manzon Allah ba zai iya ceton iyayensa ba ma kana ta faɗin rahma rahma rahmatan lil alamin yayi rahama har wa Abu Jahal yayi rahama har wa Abu Lahab manzon Allah Abu Jahal da ya zo a zamanin Annabi Musa ne da an shafe shi amma sai da ya zo a zamanin manzon Allah ya gama sai kadarancin sa kuma ya sha ma'ana ba a halaka shi a raye ba tukunna sai da lokacin sa ta kare al'umman a wannan zamanin ba a ce a kifar da su ba duk dalilin Annabi Muhammadu wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa yastaghfirun ubangiji yace ma kana Allahu li'azibahum Allah ba zai azaba ba matukan kana cikin su ya rasulullahi to anan manzo Allah ce bu istu min khairi quruni bani adama karnan fa karnan hatta kuntu min karnan ladhi kuntu fi Allah yayi ta zaben zamani ne zamani zamani mafi kyau sai zaka zo mafi kyan kyau sai ya fito da ni a cikin annabi Muhammadu a ruwayan abi isa tirmizi daga wasit ibn al-asqa annabi yana cewa inna allaha tafa min wuldi ibrahim isma'il wa tafa min wuldi isma'il bani kinana wa tafa min bani kinana quraishan wa tafa min quraishin bani hashimin wasafani min bani hashim manzo Allah yace Allah da ya halitta ya zaba yayan annabi Isma'il daga yayan annabi Ibrahim daga yayan annabi Ibrahim kuma ya zabi Quraishu daga kuma ya zabi yayan annabi Isma'il daga annabi Isma'il ya zabi Kinana daga Kinana ya zabi Quraishu daga Quraishu kuma ya zabi bani Hashim ni kuma ni ne tsadan abin zaɓi a cikin banu hashim wannan hadisi na Tirmidhi Allah ya kara masa yadda hadisin Abdullahi bin Umar yana cewa إن الله عز وجل اختار من خلقه بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار منهم قريشا فاختار منهم بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار من خياري على من أحب العرب فبهدي أحبهم ومن أبغد العرب فبهدي أبغدهم وأن حديث شيني حديث من الشيخ عبد الله بن عمر يرويته ما زال أنا تيوا الله يا يا هلتي هلتي سيزا باتشين بني آدم daga bani Adam ya zaɓi Larabawa, daga Larabawa kuma ya zaɓi Quraishi, daga Quraishi kuma ya zaɓi bani Hashim, daga bani Hashim kuma sai ni annabi Allah ce Allah ya ce aka zaɓe ni, inji manzo Allah, shi aka zaɓa. Ya ce falam azal khiyaran. Annabi ce shi fa bai gushe ba zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu. Wani malami yana cewa Allah ya dinga zaɓi tun da kan annabi Adamu. Sai Allah ya zaɓi annabi Adamu da Hawwa'u ya zaɓi shi su da matansa, ya zaɓi Nuhu da iyalansa, ya zaɓi Ibrahim da matansa, ya zaɓi dukkanin iyayen annabin nan, sai an zo kan sai suna Amina da sai Allah ya ɓace? Sai ya nemi wa'inda suka fi kuwa kangara? Ya za a yi wannan maganar? Ai, kwata-kwata babu wani baraka tsakanin iyayen annabi Muhammadu. Duk alheri ya ƙare a wajen iyayen manzo Allah. Su suka samar da annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam. To manzo Allah ya ce, ni ne zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓu. duk wanda ya so larabawa ya so su danni ne in ji manzan Allah wanda ya ki larabawa ya ki su danni ne ashe in da ka ki yayan annabi ka ki su dan annabi in ka so su ma ka so su dan annabi ne in kai balarabe da ka so su a haka anan da mu tsaya ruwayan al-Imam Tabarani insha Allah karatun mu na gaba zai bayani cikakke game da iyayen annabi Muhammadu da falalansu fatan mu Allah ya bamu albarkan sayyidina Amina ya bamu albarkan sayyidina Abdullahi ya bamu albarkan dan da suka haifa mana wanda har yau babu kaman shi ya bamu albarkan jikokin su wanda duk duniya babu kaman su sayyidina Hassan da Hussein ya bamu albarkan jikanta sayyidina Fatima da sauran ƴan uwanta guda bakwai ga baki ɗaya kenan hadda ita Allah kuma ya ba mu albarkan sahabban manzon Allah ya ba mu albarkan matayen annabi ya ba mu albarkan masoyan annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah da ke kun zo ne zamu fara karatu shi yasa muka ce bar mu daura duka a ci gaba daga Sheikh Burhanuddin sai mana kitabu Homiskun wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم a ƴan uwa mu ce alhamdulillah mu sake ce alhamdulillah mu sake ce alhamdulillah Allah ya yi gaskiya ya ce layin shakartu la zidannakum Allah ya rantsuwa ya ce wallahi in kuka gode dan ƙara muku saboda da haka mun gode wa Allah da irin wannan ni'imomi da ya mana musamman a cikin wannan rana kuma a wannan zawiya kuma a daidai cikin wannan wato halara kuma a gaban wannan zaki ya taishe Muhammad Nasir ibn Maulana Sha'adu Musa Tafa Bale Allah ya kara masa rahma kuma a gaban wa'annan zakoki makaranta alqur'ani wanda suke dauke da littafin Allah da alaka ganin su ma alkhairi ne sun mana karatu kamar yadda a can zawiya wurin mu suka yi kuma sannan dama shi haka lamarin Allah yake anan ma da aka zo aka mana karatun kuma sai shehu ya ɗauka mana nujumul huda bayan sai da imamu shafi ya mana diwani sai shehu kuma ya mana zai ɗauki nujumul huda wanda ko da a wannan hadisan kawai ya karanta a ce tun daga zaman mu wannan aka karanta mun ji tarihin annabi kuma ba da da da ka karara da tarihi dan bahasi da bincike ko da kafi malam google ko malam kwamfuta ustaz google wadda ka ustaz google ko malam kwamfuta don bincike a ce Allah ya hore maka ka gano tun daga lokacin da Allah ya fara sa sakan ko minti ko awa ko wuni na wannan duniya da muke ciki farkon rayuwanta zuwa kuma ta zuwa busa ƙaho wallahi baka isa ka kamo mai irin wannan tarihi irin annan Muhammadu. Duba fa abin da annabi yake faɗa. Allah ya zaɓi bani Adama. A cikin halittan bani Adama ya zaɓi larabawa. A larabawa ya zaɓi ƙuraishawa ai bani hashim ko? Daga nan ya zaɓi ƙuraishawa. To daga nan daga cikin ƙuraishawa zaɓi bani hashim. Ya ce su da aka ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu. Yanzu kai kai suka faɗi wannan magana? a gidan kuma kai taka kon da yafi ka ballantana a je anguwanku ballantana a fita garinku to mun gode Allah da Allah ya hada mu da annabi Muhammad mun gode Allah da Allah ya ba mu irin su Shehu Ibrahim mun gode Allah da Allah ya ba mu irin su Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu sai aka barin tsawaita magana ba sabila da Shehu ya gama dukkan bayani su ma sadaka sun gama ni dai dama na jefa kalma ne ta godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah kuma ya kai su gida lafiya abin da suka zo nema na ziyara a irin wannan yanayi da ake ciki amma suka duba suka daure suka taso Allah kawai sai kalla da manzan Allah da kuma shautijan da shaubirai ta san an ce wai so hana ganin laifin ji malam bawushe eh shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce hubbuka wato hubbuka shay'un ne ko ko shay'in shay hubbuka shay'in ya umi wasi ya sanka da abu yakan makantar da kai ya kuma sa ka aibi in dai da gaske kake san abu to da ka iya makanci da ka ga ka makanci ka abu har in kana faɗa ma a dinga ganin aibin ka ka duba mutum idan na son wata yawa uzuri ya ma'azirata yawa ka duba mutum ina son in na son wata mace inda ni yawan ta magana zaka ga Allah wannan nan shi yana so gwada mana yafi iya soyayya kaza to in bai haka ba bai cika soyayyan ba to Allah ya ƙara mana san annabi walam nishadu musa tafabalewa Allah ya ƙara masa rama Allah ya ƙara yin albarka ma zuriyansa sauran shehunan mu duka Allah ya ƙara albarka ma zuriyansu Allah ya kai ku gida lafiya barkan wannan ziyara Allah ya ba ku sama da abin da kuke nema na alkhairin duniya da lahira bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi summa salamuhu da kimiya sharran faqari wal jahli wal waham alaihi salatu lillahi summa salamuhu تؤجل فتحه والمنى والتهاني بجاه رسول الله والصحابة جملة فنفس قلوبي نفس الكرب نفسها اللهم صل على سيدنا الفاتح الكريم الحمد لله